akwai sahih a wajenka akwai kalma sahih ta je ka وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح على عظيم الشعب الذي ينبغي لكل مسلم نفسه وتعقله hifzuhu حفظه وتعقله ما يؤتي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في الدنيا والأخرى fi duniya وذكر مثل الموحد والمشرك والموحد كمن عمل لسيده في داره وعدى لسيده ما اس- ما استعمله فيه والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى و- غير سيده wa amalahu وعمله إلى غير سيده فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى عليه ومعلوم أن العبد من بني آدم من كان له مملوك فكذلك لكان Ah, lau أمر aka yake a wajenka كذلك sake wa ma'lumun ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان له مملوك لو كان له مملوك كذلك لكان أمقته للمرأة.
akwai akwai akwai lahu a wajenka باب سؤال.
lahu akwai lahu هي أقول له.
law kana lahu mamlukun نعم.
law kana له مملوك كذلك لكان أمقته مماليك عنده وكان أشد شيء غضبا عليه shadda
نعم وكان أشد شيء.
وكان أشد شيء ashadda dai daga fada وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعاده وهو محب مثله كلاهما في نعمة غيرهما فكان برب العالمين فكيف فكيف فكيف برب العالمين الذي ما في العبد من نعمة ف- فمنه من wahdahu نعمة فمنه فمن له وحده فمنه ومنه وحده لا شريك له ولا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه فكيف يليق به مع هذا أن يعبد به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف حالف حالف حالف والحلف والنور والمعاملة فيجب فيحب فيحب غيره كما يحبه أو أكثر ويخاف غير غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر وش- وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أنجادهم من الأحياء والأموات ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سقطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافونه ويرجونه ويهربون من سقطه وهذا هو الشرك الذي لا يغفر- لا يغفره الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جائزة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al'imam bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau a ashirin da uku da hudu ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da uku ga watan ko haka ne ko uku ga watan daya mila biyu uku ga watan biyu miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimi tayyib wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim aljawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 20 a wancan darasin mun karanta hadisin da malam ya kawo hadisin imamu ahmad da al'imamu tirmidhi wanda suka rawaito shi daga al-harith ibn al-harith al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba mu labarin umarnin da Allah ta'ala ya ba wa annabi yahya alaihi salam na ya isar da wasu abubuwa guda biyar ga al'ummarsa kuma ya isar da su da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya kara guda biyar akan waɗancan umarni da annabi yahya alaihissalam ya isarwa al'ummarsa abu na farko shine bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa a wajen bauta ba a inda ya ba da misali na bautar Allah shi kadai ko bautar Allah tare da wani Allah ce bautar Allah tare da wani Allah kamar mutum ne da zai sai bawansa da zallar kudinsa azurfa ko zinari zinari ko azurfa sannan ya kawo shi gidansa inda zai aje shi ya ciyar da shi ya shayar da shi ya nuna masa aikin da zai yi ya ce da shi wannan gidana ne kuma wannan aikin da nake so ka yi ne idan ka yi abin da aka samu na riba za ka kawo mu to maimakon haka ta faru sai ya kasance idan ya yi aikin duk abin da ya samu na riba sai ya ba mu wani ba wannan ubangidan nasa ba ce to babu wanda zai yarda da haka to haka wanda yake bauta ma wani Allah yake to abu na biyu shine umarni da sallah abu na uku umarni da azumi abu na hudu kuma umarni da sadaka sannan kuma abu na biyar ambatan Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya kara abubuwa biyar as-sam'u wat-ta'a sai wal jihad wal hijra wal jama'a wato aji abinda za zai fito daga shugabanni sannan kuma a yi musu da'a cikin abinda bai saba wa Allah ba sannan kuma da jihadi wajen ɗaukaka karmar Allah sannan abu na hudu hijira hijira wanda mun yi bayanin ta a wancan lokaci sai kuma aljama'a wato mutum ya ci gaba da zama a cikin al'umma ta musulmi kada yi abin da zai fitar da kansa daga al'ummar musulmi to wani hadisin shine ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala ya yayi sharhin sa yake cewa faqad zakara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al-hadith al-azim ash-sha'ni nuskar da take gurin malam alhaji baba ya ce alhadith sahih to hadisin sahihi ne kamar yadda muka faɗa a wancan darasin wato yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin wannan hadisin ingantacce al'azim sha'ani wanda yake da girman lamari girman sha'ani alladhi yanbaghi li kulli muslimin hifdhuhu wa ta'aqquluhu wanda ya kamata kowane musulmi musulmi ya haddace wannan hadisin ya kuma fahimce shi a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mayun ji mina shaitan abinda zai kubutar da mutum daga shaitan wa ma yahsulu lil abd bihi al fawz wan najatu fi dunyahu wa ukhrahu da abinda bawa zai aikata ya samu kubuta ya samu tsira ya samu kubuta a duniya da lahira fa zakara masal al muwahhid wal mushrik ya ambaci misalin mai kadaita Allah da kuma wanda yake shirka da Allah fal muwahhidu kaman amila li sayyidi fi darihi ce mai muwahhidi mai kadaita Allah shine kamar wanda zai yi wa mai gidansa aiki a gidansa wa adda li sayyidihi masta'malahu fihi sannan abin da ya samu na sakamakon wannan aikin ya bawa mai gidansa shi to wannan shine misalin wanda yake mai tauhidi والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده ce mushriki kuma mai hada Allah da wani shine kamar wanda mai gidansa zai bashi aiki a gidansa sannan sai ya kasance yana aikin kuma yana bayar da ribar da amfanin wannan aikin ga wani ba ba ubangidansa ba فهذا المشرك يعمل لغير الله فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى to haka nan mushriki yake yana aiki wato ba dan Allah ta'ala ba a kuma gidan da yake gidan Allah ne wa ya taqarrabu ila aduwillahi ta'ala bi ni'amillahi ta'ala kuma yana neman kusancin Allah ta'ala yana neman kusancin maki kusanci zuwa ga makiyin Allah ta'ala da ni'imomin da Allah ta'ala ne ya masa wato mala yake cewa a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abinda idan mutum ya kiyaye wa abinda ya zama wajibi mutum ya kiyaye shi kuma ya ya fahimce shi ba wai kawai ya haddace ba a ya haddace kuma ya fahimta idan ya kula da abinda yake cikin wannan hadisi zai ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abinda zai kubutar da shi a rayuwarsa ta duniya ya kubutar da shi a rayuwarsa ta lahira wato abinda zai samu kubuta duniya da lahira to shine ya fara da tauhidi wanda kamar yadda muka ce shine kololuwa komai yana biyo bayan sa ne idan a rayuwar mutum tauhidi yayi kyau to ana sa ran sauran abubuwa su zo da sauki amma in ya kasance an samu matsala tun daga wajen tauhidinsa to dukkan al'amarin da zai je wa Allah da shi baya ga tauhidi to ba zai samu karbuwa wurin Allah ba komin girman aikin komin nagartarsa komin amfaninsa a wajensa matukar da ya kasance babu tauhidin da zai tallafi wannan aiki domin tauhidi shi ke dauke da dukkan ayyukan da muke idan ya samu kyautatuwa to ana yi wa bawa kyawun tsammani ubangiji ta'ala ya karbe shi cikin karbabbu in ma yana da wasu kurakurai ubangiji ta'ala ya fi masa to shine yace misalin wanda yake mai tauhidi kamar wanda zai zo abin nan bawa ne mai gidansa zai zo ya aje shi a gurin sana'arsa a gidansa ne ko a kasuwarsa ya danka masa kayansa da kayan aikinsa ya ce to gashi nan duk abin da aka samu na riba ka kawo mu ya kuma lizimci wannan aiki da aka bashi kuma ya kiyaye wannan amana ya kasance dukkan abin da ya tattara na riba zai kama wannan mai gidan nasa shi kuma mai gidan nasa zai ci gaba da kula da shi yana yana yana kyautata masa to haka alakan mai tauhidi take da ubangijinsa Allah ta'ala ya halicce ka a matsayin bawansa a bawa ya halicce ka ba kankan kan kuke da shi ba ba ɗa ne gare shi ba ba ɗan uwa ba a bawa ne shi ya yi ka kuma sai ya sauko da kai duniya wanda halittarsa ce shi ya gina ta da duk abin da yake cikinta duk abin da za ka gani a rayuwa ka tunan Allah ne ta'ala ya sanya shi ba kai ka sanya shi ba da ƙasar da kake takawa da ruwan da kake sha da inuwar da kake sha da duk wani arziki da kake ciki ubangiji ta'ala shi ya shi ya hore su ya ce to ka bauta min wannan ni'imar da da nayi maka nayi maka ne don ka rika bauta mu ga abin da nake so kai ga abin da nake so kai to bawa mai tauhidi zai rike wannan amanar zai kasance ni'imar da Allah ta'ala ya bashi a nan duniya tana taimakawa masa ne wajen isar da tauhidinsa wajen ta Allah ta'ala da bauta da yi masa biyayya to wannan bayan ya yi abin da Allah ta'ala yake so Ubangiji ta'ala kuma zai gode wa aikinsa zai gode wa aikinsa kuma zai karbi wannan aiki da ya yi kuma ya masa kyakkyawan tanadi na wani sakamako na har abada ba wai kawai a banza zai yi aikin ba duk da gashi komai da kai abin nan kamar yadda ake cewa da kai da kaya duk mallakar wuya ne to amma duk da haka sai ya kasance ubangiji ta'ala zai bashi ma ninkin ba ninkin aikin da ya a matsayin sakamako ya bashi wani sakamakon da ya fi wahalar da ya sha anan ya bashi jin daɗi na har abada a ranar gobe kiyama kaga wannan ita ce shine qimmatul adl wato koloruwar adalci ko mu ce qimmatul fadl dan ba adl ba qimmatul fadl wato kololuwar falala tunda adalci abinda ake nufi adalci gurgurdan abinda kai a baka iya gurgurdan wannan to inda a ce adalci za mu yi kuma za mu iya biyan Allah ba kaga ashe ba sai dai ya biyo mu bashi to dan abin da za ka yi wanda bai taka kara ya karya ba idan ka kwatanta shi da ni'imomin da ya bai bai ka da su wannan kuma zai sa ya baka wata ni'imar da take ta har abada da ta ninninka wannan da kake ciki to kaga wannan shine ubangiji ta'ala haka ta'amulin sa yake da mutumin da yake mai tauhidi wanda yake akasin sa shine wanda Allah ta'ala ya yi masa irin wannan ya aje shi a gidansa ya baibaye shi da ni'imomin sa dukkan abin da yake tutiya da shi mallakar Allah ne lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da yake cikin sa yake kai kawo a cikin sa duk na Allah ne to amma maimakon ya yi wa Allah ta'ala bauta kamar yadda ya ce sai ya kasance yana neman kusanci ne zuwa ga wani makiyinsa makiyinsa makiyin Allah makiyinsa dukkan abin da Allah ta'ala ya ce ya bi na umarni sai ya watsar ya bi na wancan makiyin nasa wanda yake makiyin Allah ne sannan kuma bayan ya gama wannan shi wannan makiyin da yake taimaka masa shi kuma zai iya masa wani abu ba ko zai masa wani abu shi kuma an je lahira zai ce tunda yanzu ka kyale Allah ni kaiwa ni ka zo ni kuma zan maka abinda kai ma zaka ji dadi babu wannan sai dai kawai yayi maka ma bara'a ma ana bi musrikhukum wa ma antum bi musrikhiya ku fa ba za ku taimaka mu ni ba ba zan taimaka muku ba sauraka kowa ita kansa to kaga na farko ka dauki ni'imomin Allah da ya maka maimakon ka bauta masa da su ka bauta ma wani Allah shi kuma wanda ka bauta masa din nan ba zai iya maka wani abu ba ba zai tsina maka wani abu a duniya ba ba zai tsina maka wani abu a lahira ba to shi yasa nan aka yi misali da abin da yake ni'ima ta ubangiji kamar yadda Allah ta'ala a cikin suratul nahl yake cewa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan fis samawati wala fil ardi shay'an wala yastati'un ce suna bauta ma wasu ba Allah ba abinda ba zai mallaka musu wani arbai mallakan musu wani arziki a sammai ko a ƙasa ba duk dai abinda mutum yake wato fafutuka a kansa shine magana dai arzikin nan magana ci da sha da makwanci abinda zai ciyar da iyalansa ya tufatar da su ya biya kudin makaranta ya biya kudin asibiti ya yi waye ya yi waye ya yi waye duk daidai shine shine to in ba Allah ba wa yake maka wannan to shi yasa Allah ya ce suna bauta ma wani ma la yamliku lahum rizqan fis samawati wala fil ardi shay'an wanda arzikin da suke tafafutuka a kansa ba a hannun shi wannan da suke bautawa yake ba babu wani abu a hannunsa babu komai da yake iya da waye musu na arziki to amma duk da haka kuma suna bauta masa haka ubangiji ta'ala shi ne yake azurta ku haka ku bauta masa ya yi wannan su abudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firasha was samaa'a binaa'a wa anzala lakum minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun saka duk duk abinda kake gani na arzikin nan nashi ne duk ya yi muku wannan to don me kuma za ku bauta wani ba shi ba to a nan ne za ka gane lalacewar da jagwalgwalewar hankalin mushiriki wato hankalinsa a juye yake a ka'ida ta masu hankali kakan so ka kyautata ma wanda ya kyautata maka ne wanda kuma yake makiyinka ba za ka so a ce kai ka ɗauki kyautayinka ka ba shi ba to amma hankalin ya juye sai ya kasance wanda yake makiyinka kuma bai fasa tunanin ya zai auka maka da gabasa ba ko da yaushe shi kake ba wa da'arka da umarninsa shi kake bin umarninsa wanda kuma yake masoyinka me ya maka ba kakkautawa fa ma bikum bin ni'matin fa min Allah babu wata ni'imar da kake ciki ba daga Allah ba to me kun ka bi shi kuma sai kake bin wani ba shi ba kaga anan babu shakka hankali ya zama al'aqlu sara ma'kusa ya zama juyayyen hankali rikirkitaccen hankali to shine malam nan yake gaya mana yace wa ma'lumun anna al'abda min bani adam law kana mamlukuhu kadhalika haka yake a wajen mu law kana mamlukuhu kadhalika lakana amqata al-mamalik indahu wa kana ashadda shay'in ghadaban alayhi wa tardan lahu wa ib'ada wa huwa makhluqun mithluhu yace abu ne sananne da a ce bawa daga cikin banu adam cikin 'yan adam laukana mamlukuhu kazalika da a ce bawansa haka yake a gurinsa kamar yadda aka ambata dinnan ya yi aiki a gidansa ya ci arzikinsa amma kuma ribar da zai tara je kai ma wani abokin gabansa da a ce bawan mutum haka yake lakana amqatal mamaliki indahu da sai ya fi zama mafi ban haushi wanda ya fi jin haushinsa a cikin bayansa duka da wannan bawan sai ya fi tsanarsa sama da kowane bawa a cikin bayansa wa kana ashadda shay'in ghadaban alaihi kuma sai ya fi zama mafi tsananin fishi a kansa wa dardan lahu sai ya fi zama mafi tsananin kora da nisantarwa wato sai ya kore shi ya nisantar da shi ya yi fishi da shi sama da yadda zai yi da kowa saboda irin abin da ya yi masa na ban haushi a ce wani ce shi yake shi ya so shi da kudinsa shi yake ba shi ci sau uku a rana shi yake masa sutura in ba shi da lafiya shi zai kai shi asibiti shi zai kula da lafiyarsa duk ɗawainiyarsa shi yake yi amma kuma duk arzikinsa in ya zo sai ya kwashe sai ya kai ma wani makiyinsa aka gaba wanda zai iya ture ma wannan cikinmu duk da cewa wa huwa makhluqun misluhu da kai da shi dukkan ku bayi ne na Allah ni'imar da kake cewa kai masa kai ma ba taka bace ta Allah ce jarin da kace ka danka a hannunsa Allah ne bayar abincin da kake cewa yana ci safa da yamma da rana Allah ne bayar asibiti da waye da waye da za ka kai shi duk abin da za ka yi masa cikin arzikin Allah kake yi masa amma fa kuma ba za ka yadda a ce ya yi maka irin wannan cin amana ba za ka yadda ba to ya za ka yi kai ka rika yi wa Allah irin wannan mu'amala kai da shi kai ga ka wani wanda in aka ce a yi zube ban ta kai da shi duk kuna cin albarka ne da cin albarka ne kuma baka yadda da ya maka irin wannan ba to amma kuma kai tsakaninka da Allah sai kai irin wannan kilahuma fi ni'mati ghairihima da shi bawan da shi ubangidan nasa duka suna cikin ni'imar Allah ta'ala ne fa kaifa bi rabbil alamin to idan ɗayan mu ba zai so haka ba zai yi fushi zai yi tsana zai yi kora saboda an yi masa irin wannan to yaya kuma al'amarin zai kasance idan ya zan ubangijin duniya akaiwa wa allazi ma bil abdi min ni'matin faminhu wahdahu la sharika lahu wanda dukkan abinda bawa yake takama da shi na ni'ima daga wajensa ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wala ya'ti bil hasanati illa huwa babu wanda zai zo da wani abu mai dadi mai kyau sai Allah ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah sauraka duk wata hasana wani abu mai kyau da za ka samu daga Allah ne wala ya sirifu sayyati illa huwa babu wanda zai kade maka wani mummunan abu sai shi babu wanda zai raba ka da wani abu wanda yake mai cutarwa ya kare ka daga wannan abu sai shi shi yasa da yace ba bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun idan kuma wani abu ya same ku na tashin hankali da cuta gurinsa kuke komawa gurinsa ake komawa haka za ka gani ɗan adam idan musulmi ne wata cuta ta same shi zai yi ta cewa a masa addu'a wa za a roƙa masa Allah za a roƙa masa zai tafi umara ya addu'a zai je hajji ya addu'a in bai samu ikon zuwa ba duk masu zuwa zai ce da Allah ya mana addu'a abin da Allah ya yi mana wa ke neman ya yi masa Allah idan ma ba musulmi ba ne sai koma cuci ko ba musulmi ba ne ce kirista ne in garin ya yi zafi zuwa yake samu fasto a abin da ɗinsa wa yake so a roƙa masa god yana so a roƙa masa god shi yasa su sai ka biya mu ne ake yin abin kyauta amma su in aka duba rijista duk sati baka ajiye wani abu kore ka zai ka'ida daman sai ka zama tocin da kake zuwa nan ne za ka je kuma in wani abu ya same ka shi kuma shi kuma abin nan pasto ya yi maka nashi na irin tashi addu'ar amma inda baka zuwa kana aje balance duk sati ba zai maka ba to a ka'ida ne kaga an koma dai wurin Allah din koma da wace irin dai siga ce ko da wace irin siga ce in ma wasu masu bautar wasu dodanni dodanni ko tsafi su ma dai abinda suke zuwa su shine Allah su to ashe kaga dai dan adam ba zai taba zama baya jin bukatuwa zuwa ga Allah ko ya fahimci Allah kyakkyawar fahimta ya bukata gurin Allah na gaskiya ko ko in bai samu kyakkyawar fahimta ba dai abin da ya zata shi ne Allah a gurinsa zai je nema ba zai yi zauna haka nan ba ba shi da bukata ya ayyuha nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid cikakkiyar bukata dan adam yana da ita da haka ba ta yadda za a ce an raba dan adam da Allah a kowane irin system za a rayu dan adam zai rayu to ba zai yi ka raba yadda ka san yadda bauchi ke ba a raba hanta da jini to haka aqidar Allah a cikin zuciyar dan adam a cikin zuciyar mahaluki ba za ta fita ba wannan ta sa Allah ta'ala yake aiko annabawa ya saukar da littafai dan a yi wa mutane bayanin to wane ne Allah na gaskiya dan ku san shi kada ku kada ku rika lalibe a duhu da zamana kuna nema a gurin Allah na gaskiya to shine malam yake cewa wa huwa al-mutafarridu al-munfaridu bi khalqi abdihi shine wanda yake ya kadaita shi kadai ne wanda ya kadaita wajen halittar bawansa babu wani wanda yayi tarayya da Allah wajen halittarka ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard wala khalqa anfusihim وما كنت متخذ المضلين عضلا lokacin da zai yi ka bai nemo wasu ba su taya shi ko ma su tsaya a gaban shi lokacin da yake yin ka su ba da shawara babu shi kadai yadda ya ga dama fi ayi suratin ma sha a rakabak yadda kake yadda yake so ba yadda kake so ba yadda babanka da babaka suke so ba da a ce cikinmu kowa sai Allah ya yi shawara da babansa da babansa kafin a tsara shi to da sai an dan samu kwaskwari ma kowaye ne ko ba ka ba sai babar ta ce ita ne tana son ya zama dan kaza ko ya tsafi kaza shi ma baban ya faɗi yadda yake so kawai sai dai su ganka haka kamar yadda su ma haka suka ga kansu la ashhadtuhum khalqa samawati wal ard wala khalqa anfusihim don haka dukkan wani abin da dan adam yake tunkaho da shi a yau na ci gaban ilimi har yanzu bai fito ya ce zai iya yin dan adam ba ba zai iya ba ko da wani dan gaba ce ta balle ta dan adam ko ta samu matsala sai dai a yi masa kawai ya fiye babu a yi masa na roba na katako na danko na shi amma ba za a iya dawo da wancan kamar dai wancan da Allah ya masa ba ba zai ba zai komai ba to bare shi dan adam din ka cokam su kutum ba zai yi ba so haka ba ba ba dan adam abinda yake yake yazo yana tunkawo da shi da karshe shine yana tunkawo da istinsa cloning a ce a kwafi dan tayin dan adam halittar tawace ce ta dan tayin ta ta sel din da za a kwafa Allah ne ya halicce shi saraka ba abin da ba san da dan adam zai kai wannan matakin sauraka shi kadai yayi ka kuma yayi ka yadda yake son ka yadda yake son son son ka ya ganka ya kuma aje ka a doron kasa ya bebe ka da ni'omin sa iri iri yace to ga yadda nake so ka yi a rayuwarka takaitacciya da ba wanda dadewa za ka yi ba za ka dawo wajena kuma a wannan matsayin naka haka zaka dawo in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda haka zaka dawo wajena amma ga abin da nake so in kai kai kai kaza kai kaza to zan maka sakayya da ni'ima ta har abada duk wata wahala da ka sha zaka manta kamar da annabi ce za a zo da at'as ahli dunya wanda yafi kowa shan wahala a duniya talauci da musifa da tsana da tsangwama da koma menene ya fi kowa shiga da rarrabi a duniya ya fi kowa samun tsautsayi a zo da shi lahira sai a tsoma shi aljanna sai a fito da shi tsomawa guda ɗaya kamar da kake tsoma bire da a shayi sai a tsamo shi ce hal marra alaika bu'sun qat tun da kake kafa taɓa shan wahala ce wallahi ma marra alayya bu'sun qat har rantsuwa zai yi saboda rufiya ce wallahi ban taɓa shiga wahala ba ka gani na ban taɓa shiga wahala wannan tsoman guda ɗaya ya mantar da shi komai kamar yadda za a zo da an ami ahalin duniya wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa samun abin da yake so a ce a yi masa irin wannan tsoman amma a jahannama a ɗago shi a ce hal marra alaika na'imun qabt ce wallahi ya rab ma marra alayya na'imun qabt ce wallahi tunda nake ni ban taba jin daɗi ba wannan tsoman guda ɗaya ya mantar da shi daɗi to mai amfanin ni'imar da zaka zo tsome ɗaya ya mantar daga ita wacce wahala ce kuma za ta hana ka ka rungumi abinda a tsome ɗaya duk kamanta wahalar da ka sha to inda aka ce za a tsoma ka ɗin nan nan za a bakka a cikin wannan tsoman za a bakka to amma saboda kawai kasada wai ɗan adam sai ya saki wannan duk da wannan annaba da Allah ta'ala ya rika aikowa sun ma'arsalna rusuluna tattara wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan tun daga kafa kafuwar duniya ake ta aiko da manzanni ake ta saukar da littafai ake ta bayani ake ta bayani amma duk da haka da yawa daga cikin mutane kamar ba a yi ba to shine malam ya ce wa huwa wahdahu al-munfaridu bi khalqi abdihi shine kwaya ɗaya tilo wanda ya kadaita da halittar bawansa wa rahmatihi da rahamarsa shi ya kadaita da tausaya masa wa tadbirihi da tsara masa al'amuransa wa rizqihi da azurta shi wa mu'afatihi da bashi lafiya wa qada'i hawa'ijihi da biya masa bukatunsa fa kaifa yaliqu bihi ma'a hadha an ya'dila bihi ghayrahu fil hubbi to ya zai dace ga shi wannan bawa da Allah ya masa irin wannan tagomashi a ce kuma ya daidaita wani tare da Allah a wajen soyayyarsa ya so wani kamar yadda yake son Allah wal khawfi ko tsoro ya tsoraci wani kamar yadda yake tsoron Allah wal raja ko sa tsammani ya sa tsammani a gurin wani kamar yadda yake sa tsammani a gurin Allah wal halif ko rantsuwa ya rantsuwa rika rantsuwa da wani kamar yadda yake rantsuwa da Allah wal nuzur ko ya rika bakanci ga wani kamar yadda yake wa Allah wal mu'amala ya rika mu'amala da wani kamar mu'amalarsa da Allah ya zai zama wannan ya dace mutumin da zai maka waɗannan abubuwa duka kuma ka ɗauki wani wanda bai yi maka komai daga cikin waɗannan abubuwa ba ka daidaita shi da shi shi shi yasa Allah ta'ala ce alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ci godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa ya halicci dufai ya halicci haske ci sannan waɗanda suka kafirta da ubangijinsu ne suke daidaita ababen tarayyarsu shi yasa a lahira cikin nadamar da za su za su fito su faɗi wannan tallahi in kunna lafi dhalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin ce mun rantsi da Allah mun kasance a rayuwarmu ta duniya muna cikin bata mabayyani yayin da muka rika daidaita ku da ubangijin halitta wanda ya sama da ƙasa ya yi komai da kake gani ba har har har alkiyama ta shi ba za ka taɓa samu wanda zai kilomin ɗin shi ya sama ba ko ya kilomin ɗin shi ya ƙasa babu shi dole kowa ya haƙura cewa akwai wanda ya yi ta to wanda ya yi ta ɗin da shi muke bauta mu wanda ya kasa ya samar da abin da yake cikin ta shi mu muke bautawa to mutum ya zo yana daidaita su to babu shakka dole yana dama ranar gobe kiyama ya ce fa kaifa fa yuhibbu ghayrahu kama yuhibbuhu aw akthar ya so wani Allah kamar yadda yake son Allah ko fiye ma da yadda yake son Allah babu shakka wannan wannan wannan shirka ce take kira shirkul muhabba ka so wani Allah kamar yadda kake son Allah Allah shi ake yi wa almahabbatul mutlaka cikakkiyar soyayya soyayyar da ba ta da ƙaidi ba ta da iyaka bila hudud da ake cewa bila hudud without borders to ba ta da boda ka so Allah iya son ka babu wani guri da zaka ce kai soyayya nan a dan tsahirta nan babu saboda ka ya zama na komai naka ka sa shi a ƙarƙashin nashi shi abinda shi yake so shi kake so abinda baya so to kai ma baka san shi wanda yake so shi kake so wanda baya so kai ma baka san shi wanda ita ce tamamul mahabba idan soyayya ta kai soyayya to za ka ji hatta dukkan wani abin da wanda kake so yake so sai ka ji kana so duk abin da baya so sai ka ji kai ma baka so to soyayya ta kai soyayya kenan to Allah ake ma irin wannan babu wani mahaluki da ake yi ma irin wannan sai Allah ka ce duk abin da baya so kai ma dole baka so shi ba sai zai zama baya son wani abu na alkhairi sai ka ki alkhairi zai so wani abu na shari sai ka so shari a to in ka daidaita shi to ka zo da shirkul mahabba wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah shi daga cikin mutane akwai wanda suke riko da kishiyoyi ba Allah ba suna son su ka hubbillah ka hubbihimullah suna san su kamar yadda suke san Allah wanda idan suna san Allah to san da suke ma wannan ma daidai suke yi wa Allah da tuka mahabbatihim lillah ko ka mahabbatil mu'minina lillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma mu'minai san su ga Allah yafi tsanani yafi yafi yawaita wa yakhafu ghayrahu wa yarjuhu kama ya khafuhu aw akthar ya rika tsoron waninsa yana sa tsammani a wajensa kamar yadda yake tsoron Allah ko ma fiye da haka al-khawf war raja duk suna daga cikin al-ibadar qalbiyya bautar Allah da zuciya take yi ka tsoraci Allah tsoro na koli tsoro da babu kamar sa tsoro wanda yake cike da mahabba akwai tsoro na ɗabi'a wannan Allah ta'ala ya halicci duk ɗan adam da tsoro na ɗabi'a kana tsoron kura kana tsoron zaki kana tsoron barawo kana tsoron bindiga kana wannan tsoro ne na ɗabi'a da halitta tana da shi annabi musa a.s. Allah ce falamma ra'ahu kafin wannan falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jahannam walla mudbiran annabin Allah daga cikin annabawa ulul azmi yayin da ya jefar da sanda Allah ne yace jefar da ya jefar falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jahannam walla mudbiran da yaga tana motsi kamar dan karamin abin nan kamar irin irin irin abin nan micijin nan walla mudbiran sai fita a guje annabi Musa ya ce wallah mudbira Allah ce aqbil wala takhaf innahu la yakhafu ladayya al-mursalun dawo dawo dawo kaka ji tsoro manzanni a gabana ba sa jin tsoro to idan annabawa za su ji tsoro kaga dan kai ka ji tsoron wani abu irin wani ba wani abu ne to amma tsoron da ake magana tsoro ya kai tsoro ka ji tsoron mutum ba ka ganinsa baya tare da kai baya gaban ka baya kai kada daki amma zuciyarka tana bugawa wai tsoron shi kake ji wannan Allah ake yi wa yakhshawna rabbahum bil ghaib al khashyatu bil ghaib ba ka ganin shi amma kana tsoron shi Allah ake mai irin wannan tsoron to wannan shine tsoron da yake ibada ka ji tsoronsa kuma ka fake a wajensa shi kake jin tsoro kuma a wajensa kake fakewa wa zannu alla malja min Allah illa ilayhi gashi dai suna jin sun yi wa Allah laifi amma a gurinsa suke jin za su faki Allahumma la manja wa la malja minka illa ilayk duk wani abin da zai zo maka daga Allah to kuma babu wanda zai fake zai kare ka sai shi daga wajensa abin yake kuma shi zai kare ka amma duk wanda kake jin tsoronsa a duniya guje masa kake ba za ka je gunsa ba za ka kana jin tsoronsu kuma ka matsa kaga ga zaki yana matsowa kuma ka matsa kuma a sai dai mutum ya hukace kuma ya sha abin da ake ci a rungume zaki ko to kaga wanda ya zama a rungume zaki kaga ya hukace ya hukace ya zama hukace amma guduwa zai annabin Allah walla mudbiran bai kowa yoyo ba wala yu'aqib to saboda ka wannan tsoro na ɗabi'a babu amma tsoro irin wanda ake wa Allah ka rika jin tsoron ka Allah ya tara baka dukiya ka je ka sa a asu a banki ka ka tsatsare kai waye amma kullun gaban ka yana faduwa wai ka asace maka to ka zama abdul dinar abdul dirham ce ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham kada kana bautar dukiyar ba Allah ba haka nan sa tsammani gurin Allah ake arraja zama na kana fata dukkan yadda za ka ji tsoronsa kada tsoron ya danne fata kuma kada ka rika jin tsoro kuma kana jin cewa duk ran da ko gamu da shi ba za ka ji da daɗi ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zatansa da Allah yana kyautata zato cewa in ya je gurin ubangiji ta'ala zai masa rahama abin da ya yi na kurakure zai yafe masa waɗannan su ne fikafikan da suke ɗauke da bawa in aka rasa ɗaya to ba inda tafiyar bawa zuwa ga Allah ba za ta yi ba a sairu ilallah ɗin nan da ake cewa fafirru ilallah to nan firar ilallah da zai samu tafiya firar ilallah abin da zai ɗauke ka gudun kai ya yi sauri shine ka samu wannan fukafukai guda biyu fifikin alkhawf war raja alkhawf war raja su za su rika tura ka gaba to da wannan ne zaka tsire wa sa'a amma in aka samu khawf babu raja to akwai alamar mutum ya halaka ko ya samu raja babu khawf akwai alamar mutum ya halaka ya ji kawai shi kullun a tsorace yake baya da tsammani baya sa tsammani ga ramar ubangiji to wannan zai sa ya ga kawai to kai gaskiya da in yi can nan babu can babu gara kawai in tsaya nan in fanta akwai wanda su suna ba wa kansu kawai wannan hukunci cewa gaskiya ne zai wahala ne gaskiya sai ya yanke hukunci don haka sai ya ga cewa to bari kawai shi a nan ya more saboda ya riga ya fidda tsammani akwai wanda shi kuma raja din ne ba hau kawai da an da ya yi katukwara aka yi mawazi sai cika ga kaban mu Allahu gafurur rahim Allahu gafurur rahim saboda haka shi dan sai ta an giza shi yana Allahu gafurur rahim Allahu gafurur rahim duk taba shi da kai Allahu gafurur rahim saboda kaga ba zai daina laifi ba tunda shi kawai ido ɗaya yake da shi idan ganin raja baya ganin khauf baya da sari'ul iqab inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim ba hada su akai ba nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ka gaya musu ni mai gafara ne to kuma su sani azaba ta kuma tana da tsanani gafirul dhanbi wa qabilut tawb shadidul iqab ya gafarta zunubi ya karbi tuba amma ka sani kuma shadidul iqab to saboda haka yanzu mana kana da ido biyu kana tsoro kana fata kana tsoro kana fata to sai kaga tafiyar ta tafi a daidaice amma da zarar ka bari ɗaya fiffiken ya kare to mutum zai suntumo ne tafiyar ba za ta ci ko ina ba abinda ya halaka khawarij al-khawf abinda ya halaka al-murji'a ar-raja waɗannan ghallabu janib al-khawf waɗannan jannabu janib al-raja saboda haka sai kasance dukkaninsu sun tafi sun bar Allah ta'ala amma ya zama na ka shiga cikin waɗanda Allah ce yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu suna fatan rahama suna kuma suna kuma abin nan suna suna jin tsoron azabarsa to wannan sune fukafukan da suke tafiya da bawa to ya zama na raja din nan gurin Allah kake sa tsammani ba gurin wani ba shi ba ko da wani zai zama maka sila to ka sani shi sila ne shi sabab ne ubangiji ta'ala ya so ya gudanar da ni'imarsa ta hannunsa amma mai ni'imar na hakika shi ne Allah kamar yadda adam sarrafa sai ya gaya wa sahabbansa ana alqasimu wallahu almu'ti ana alqasim ni mai rabawa ne amma mai baku Allah ne kada ku ga dukiyar da take zuwa ta ganima ta fai'u ta waye ina ta bayarwa ku ɗauka ni nake bayarwa ni sila ce Allah aje ni ne akan wannan dukiya in ba ma kowa na shi kaso amma mai bayarwar na hakika shine Allah to bawa ya rika jin wannan to amma in ya kasance yana jin tsoron wani ko yana fata a gurin wani sai da yake yake fata a wajen Allah to wannan ya samu matsala a tafiyarsa zuwa ga Allah وشواهد أحوالهم بل أقوى أقوالهم وأقوالهم وأفعالهم ناطقة بأنها بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات يجي دليلي wanda suke bayyana tattare da halayensu kai har ma da da maganganunsu da ayyukansu dukkanin waɗannan dalilai suna nuna cewa waɗannan masu irin wannan hali suna son kishiyoyin Allah rayayyu da matattu wa ya khafunahum suna suna jin tsoron su wa yarjunahum suna fata sa tsammani a wajen su wa yu'amilunahum suna mu'amala da su wa yaqlubuna ridahum suna neman yardar su wa yahrubuna min sakhatihim suna gujewa fushin su a'zama mimma yuhibbuna Allah ta'ala fiye da yadda suke san Allah ta'ala wa yakhafunahum fiye da yadda suke tsoron Allah wayar junahu fiye da yadda suke fata a wajen Allah wa ya harbuna min sakatihi fiye da yadda suke guje wa fushin Allah yanzu akwai wanda cikin ma'aikata ma'aikata ne 'yan siyasa ko ma'aikata masu rike da ayyukan gwamnati akwai wanda zai guje wa zalunci ba don kuma ba saboda yana tsoron efcc ba fadan Allah ba da an kawo masa ya duba a ringizo irin yadda ake ada sai ci kaje ka rage yanzu fa akwai kaje ka rage kaje ka gyara ka kawo ba zai sa hannu ba ya harbuna min sakhati EFCC ba ba ba daga Allah ba maimakon su ji tsoron Allah su sani akwai ran da za su tsaya gabansa kuma zai musu tambaya akan wannan amanar da aka samu sai zan ba su shi ba shi suke tsoro ba wannan ba shi suke tsoro ba suna jin tsoron wani ne ran da aka ce wani din nan babu shi to fa za su koma yadda suke za su koma yadda suke to kaga wannan ina tauhidi yake anan ko tauhidi da tsoron su da fatan su da da gudun fushin su ya koma ga wani Allah ba Allah tir da bawa a ce bai ji tsoron Allah ya gyara ba sai da wani dan adam ya zare masa ido sannan zai gyara tar da wannan bawa kuma ya lalace kuma wannan gyaran da zai ba wata lada da zai samu saboda ba dan Allah yake shi in ganin ka ne in gani ne Allah shi ke ganin ka cikin dukkan dukkan tashi faɗinka yastaghfuna min an-nas wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl sauraka zaka iya boye mutum amma Allah baka boye masa to amma sai kaga wai dan adam ba zai gyara ba wai ba zai gyara ba sai sai ya ji tsoron wani amma ba tsoron Allah ba وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل ce to wannan shine tace shirkar da Allah ba zai baya gafarta ta qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ta'ala baya gafar a hada wani da shi amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya so ga wanda ya ga dama wato abinda duk bawa zai yi na shirka wanda Allah ba zai gafarta masa ba in dai shirka ce mutum ya je wa Allah da ita ya mutu yana yi to ba zai ba zai samu gafara ba amma duk abinda bai kai shirka ba idan bawa zai je wa Allah da shi akwai yiwuwar Allah in ya ga dama ya fi masa ya ibn adam law ataitani bi qurabil ard khataya ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي Allah ce ya kai ɗan adam da za ka zo min da cikin ƙasa na laifuffuka sannan ka zo ba ka shirka to zan iya gafarta maka ba tare da na damu ba wannan kai da shi ne ka yi ma'asiya zai iya gafarta maka amma ba in ka zo da shirka shi yasa ya yi sharaɗi saboda wanda ya zo da shirka to wannan halakakke ne hunafa'a lillahi ghayra mushrikeen bih wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu min makanin sahih fi makanin sahih ka duba wannan misalin da Allah ya bayar kawai ka duba zaka gane cewa wanda ya je wa Allah yana shirka halakakke ne wanda takhtafu at-tayr tsuntsaye za su wafce shi wani ya cire kafar wani ya cire hannun wani ya cire kan wani ya cire kaf sai ya ga ya ga da shi akwai wani rayu zai rayu ba ya gama halaka haka nan man ba tahwi bihi rihu fi makanin sahih daga sama ya runtumo ya wuce rijiya rijiya mai gaba dubu akwai wani rayu wannan dan adam zai fitar rai daga gare shi a kasa ma mutum ya faɗa rijiya haka bare ya suntumo daga daga hawa irin irin irin tawa din nan da mai hawa 150 din da mutum suntumo kuma ya wuce rijiya shi sa Allah ce fi makanin sahiq a guri mai zurfi mai zurfi to wannan shi zai nuna maka shirka idan mutum ya je wa Allah ya je ne a halake ya gama halaka tun a duniya إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار التي حرم الله عليه الجنة ألا يا هرم تامسا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ألا يا هرم تامسا الجنة بأتي أنا مسأك ومأواه النار دنك كتي ما ينا توزل أرافي ta haramta masa aljanna sai to wata kila yana to zalla arafi a'a wa ma wahun nar to in ya shiga ta yiwu a samu ko annabawa su cece shi ko ta yiwu waliyai su cece shi ko iyayen shi a wa malin zalimi na min asir wanda suka mutu suna shirka ba su da masu taimaka musu babu saboda ka ubangiji ya rufe wannan fayil din an rufe shi shi yasa duk malamin da zai rika muku wa'azi akan shirka ku ɗauka wannan shine masoyi wallahi ba maka da masoyi kamar wanda zai ce maka abu kaza shirka ne ka guje shi kada ka saurari wanda zai ce ai mutum da suke shirka shirka kafirta mutane suke to la gara a kafirta ka ka dawo ka tafi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ba mu lada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh